littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab at-tauhid kan mu mance yau muna 24 ga watan Rabiul Thani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati wancan wanda ya gabata mun ƙare bayanin matsaloli da babi ya kumsa na faɗan malam da ya ce kalal musannif rahimahullah game da hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala musa ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bi kuma mun ambaci mas'alolin da suke da alaka da wannan babi da wanda yake gabanin shi za mu tashi kan sabon babi babun au babu man haƙaƙa tauhida dakhalar janna bai gari hisab babi wanda yake bayanin dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi to ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba bai ce ba saye da kulul jannata dakhalar jannata abin kama an gama an kare ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba قال المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد داخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب باترد عذابا با قلت ما نيتي تحقيقه abin da yake tabbatar da wannan takhlisuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ib ash-shirki wal bid'i wal ma'asi shine takhlisuhu kubutar da shi kubutar shi wa tasfiyatuhu da tsabtatar shi min shawa'ibin shirk da abeban da suka na shirka ne abeban da za su shiga cikin tauhidi su gurbatar da shi ko dangogin shirka wal bid'i da bid'o'i wal ma'asi da sabo dan duk wanda ya tabbatar da wannan to ya tabbatar da tauhidi to da ikon Allah za ka same shi ya tsarka daga daga wannan abubuwa. Kalar musannifu rahimahullah, kala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki na cewa, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal mushriki. Lalle annabi Ibrahim alaihissalam ya kasance umma jagora ne, nan ba al'umma ta taro ba, ana nihin jagora uswa kada qanitan wanda ya yanki dukkan wani al'amari ya koma ga Allah madaukaki na bauta shine ake cewa al-qanut lillahi ga Allah madaukaki hanifan wanda ya karkacewa shirka bai ya aikata shirka walam yakun minal mushrikin kuma bai kasance ba daga cikin wanda suke tara bauta Allah da wurin Allah wasafa Ibrahim alaihissalam bi hadhihi sifat in kace wasafa kinan kana nihin Allah ya kamantar da Ibrahim alaihissalam da wannan sifofi in kuma kace wusifa Ibrahimu hallau an kamantar da annabi Ibrahim hallau dai duk da cewa anan ba a san wanda ya kamantar da shi sai dai kuma a ma'ana an san wane ne wanda zai kamantar da Ibrahim alaihissalam shine Allah domin haka Allah madaukaki aya ta tabbatar allati hiya al-ghayatu fi tahqiq at-tauhid wadda ta zamanto ita ce kai mutuka a tabbatar da tauhidi al-ula sifa sifa ko kama ta farko annahu kana ummatan ya kasance jagora ne ai kudwa jagora wa imaman shugaba mualliman lil khair wanda yake koyawa mutane alkhairi wama zaka illa li taklimihi maqam as-sabr takmilihi li maqam as-sabr ba abin da yake ga wannan sai kawai ya kai matsayin kusan kamala ta matsayi na hakuri wal yaqin da yaqini allazaini tunalu bihim al-imamatu fi din wa'anda da su ne ake samun shugabanci a cikin addini. Mun gane ko? Haƙuri da samun tabbata da samun yakini. wanda ya samu wannan to tabbat zai ya samu sufofi wanda za su kai shi ga samun shugabanci a cikin addini asaniyatu sifa ta biyu qauluhu fada Allah madaukaki da yace qanitan qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa alqunutu dawamu ta'a shine dawama ga biyayya ga Allah madaukaki wal musalli idha qala qiyamuhu mai yin sallah idan tsayuwar shi ta yi tsawo ya daɗe iya karatu iya tasbihi cikin ruku'u iya addu'o'i aw ruku'uhu ko kuma idan ruku'in shi yayi tsawo aw sujuduhu ko sujadar shi fa huwa qanitun sai a cewa wannan mutum qaniti ne qala ta'ala Allah madaukaki na cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih amman wanda wane ne huwa qanitun wanda ya zamanto ya tsaya ya darje ga ibada ga Allah madaukaki qanitan ana al-layl a cikin tsatsakin dare sajidan iya mai sujada wa qa'iman iya mai tsayuwa yahdharul akhirah wanda yake jin tsoron al'amarin da zai kasance gobe kiyama wa yarju rahmat rabbi kuma iya kwadayin rahma ubangijin shi intaha mulakhasan wannan magana ya kawo ta ne a takaice kalkashin da yace qala al-musannif rahimahullah hazuwa shin wal ma'asi malan yayi ta'liki kan anan qala fi qurratul uyun wa tahqiq at-tauhid تحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد أهل الإيمان الخلص yake cewa tabbatar da tauhidi tsantsa azizun fil umma abu ne wanda yake da girma a cikin al'umma la yujad ahlul iman al khullas alladhina akhlasahum Allah wastafahum min khalqihi bakka samu a cikin mutanen imani masu imani al khullas tsantsa alladhina akhlasahum Allah wa'anda Allah madaukake ya tsarkakar da su wastafahum ya zabe su min khalqihi daga halittun shi kama kala ta'ala fi Yusuf kamar yadda Allah madaukake ya fadi a cikin Yusuf game da Yusuf alayhi salam kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasina haka nan ne muke kaudar da mummunan abu game da shi ana nihin Yusuf alaihissalam walfasha da alfasha duk da cewa alfasha ta shiga cikin mummunan abu to amma kuma sai ya zamanto saboda hadarinta aka yi bayaninta aka huddo ta daga cikin abin da ya zamanto taro ne aka bayyana ta innahu min ibadina lalle lalle shi Yusuf alaihissalam na daga cikin bayanmu wanda suke tsarkake mana bauta مخلصين بفتح اللام وفي قراءة مخلصين بكسرها تقراءة كما تازود يمت كسرة وهم في صدر هذه الأمة الهالي كما سوسنا فرق الأمة ونا في صدر هذه الأمة كثير وفي آخرها هم الغرباء farkon al'umman wannan sahabbai sun kasance masu yawa ne wanda za su tsarkakar da Allah maɗaukaki da bauta shi kadai ba sa haɗa bautar shi da wani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa sai dai kuma a ƙarshen zamani to ƴan kaɗan ne za su zamanto kamar baƙi ne kusan kuma rayuwar da ake yanzu dan ka zamanto kai tun ne wanda ba ruwanka da kwashe-kwashe to ka zama bako ce wani sabon addini ne ka kawo bakka shirka da Allah bakka canji bakka kaza baka kaza sai a ce a'a sai zamanto kamar wani sabon abu ne ka zo da shi wa kad qillu kuma bayan sun karamta sosai wahum al'azamuna qadran inda Allah kuma su ne waɗanda suke babban matsayi wajen Allah madaukaki Allah madaukaki ya dauki ya ba su babban matsayi wa qala ta'ala an khalifihi alayhi salam Allah madaukaki ya faɗi game da خلبدا دنشي إبراهيم عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هكا إبراهيم عليه السلام يتي يا قومي يا قوم تانينا إني بريء مما تشركون كسني وني وناكو بتا daga abin da kuke bautawa ba ni ba abin da kuke bautawa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard ni na fuskantar da fuskata na karkatar da fuskata ga wanda ya kirkiri samai da kasai hanifan ina mai yin watsi da shirka wa ma ana minal mushrikin kuma ban kasance ba daga cikin mushrikai ai akhlastu dini wa afradtu ibadi lillazi fatara samawati wal ard ana nihin iya nihin na tsarkakar da addini na na kadaitar da bautata ga wanda ya kirkiri sammai da kasai ai khalaqahuma shine ya halice su wabtada'ahuma ya kirkire su ala ghairi misalin sabab ba tare da wani misali ba wanda ya gani Allah madaukake ya halicci sammai da kasai ba tare da ganin ya kwaikwayi wani wanda ya halicci sammai da kasai shi yasa ake cewa kirkira domin kirkira abinda kai ka kiro shi ba wani ba ai fi hali kauni hanifan a halin kasancewa ta ina wanda ya karkace ai ma'ilan an shirk wanda ya karkacewa shirka ila tauhid ya zuwa ga tauhidi wali hadha qala dalilan haka annabi ibrahim alayhi salam yace wa ma ana minal mushrikin ban kasance ba daga mushrike wa nazairu hadhihi al-aya fil qur'ani kathira kwatamcin wannan aya a cikin alqur'ani suna da yawa da kaulihi kamar fada Allah madaukaki da yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila wane ne wanda yake kyautata addini wa man ahsanu wanda yake kyawun addini mimman aslama wajhahu lillahi ga wanda ya miƙa wuyan shi fuskar shi ko gaba ɗayan shi ga Allah maɗaukaki shi ma na akwai nauyi na balaga min babi itlaqil juz'i wa iradatul kull ba fuskar kadai ba a'a gaba ɗaya mutum ya miƙa wuya ga Allah maɗaukaki wa huwa muhsin kuma iya mai kyautatawa wa taba'a millata ibrahim hanifa kuma ya bi tafarkin annabi ibrahim alayhi salam shine watsi da shirka wa taqadha allaha lahu ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim badaɗe. Wakala ta'ala, Allah maɗaukake ce, wa man yuslim waje hagu ilallahi, wa huwa muhsinun faƙad istamsaka bil urwatil wuthqa Dukkan wanda ya mika huskar shi ga Allah maɗaukaki kuma iya mai halin kyautatawa a cikin ibada faƙad istamsaka to tabbat yayi ruko bil urwatil wuthqa da igiya wadda ta zamanto mai ƙarhi mai ƙwari wadda ba ta cirewa. Ƙalin Imad bin Kathir, rahimahullahu ta'ala fil aya, Muhammad bin Kathir, Imad ɗan Kathir, wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya faɗi cikin tafsirin wannan aya, ya ƙulu Allah ta'ala, Allah maɗaukaki na cewa mukhbiran amman aslama wajahahu lillah, na ba da Allah iya matsayin mai ba da labari ga wanda ya miƙa fuskar shi zuwa ga Allah ai akhlasa lahu al'amala wanda ya tsarkake mishi aiki bai yi badan aji bai yi badan a gani bai yi badan a yaba yayi ne kawai dan Allah madaukaki wan qada li awamiri ya shayu ga abeban da Allah madaukaki yayi umarni wattaba shar'a ya bi shari'a shi walihada qala dalilan haka yace wa huwa muhsin kuma iya mai halin kyautatawa ai fi amalihi wattiba'i ma amara bi umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu wa zajar shine mutun ya tsarkakar da aiki aikin shi da Allah madaukaki ya ba abinda aka umarce shi ya bar abinda aka hane shi kuma aka tsawatar da shi fadallat hadhihi al-ayatu al-azimatu ala anna kamal al-ikhlas inma yujadu bi tarki ash-shirk sona aya tainuni mai girma aya mai girma tainuni amsa cewa kamala ta ikhlasi bayya samuwa sai in an bar shirka ne na samuwa idan mutum yayi watsi da shirka wal bara'atu min ya kubuta daga shirka wa mimman fa'alahu yayi watsi da wanda ya aikata shirka kama taqaddama fil babi qabla hadha al bab kamar yadda ya gabata a cikin babin da ya gabaci wannan babi faqi to a wannan ka kula ka lura asalisu asalisatu kama ta uku ko sifa ta uku annahu kana hanifan ya kasance wanda ya karkacewa shirka qultu malam yace qala al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami wanda ya zamanto ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ce al-hanifu abinda ake cewa hanif al-muqbilu ala Allah wanda yake fuskanta ya zuwa ga Allah madaukaki al-mu'ridu an kulli ma siwa wanda ya karkata fuskar shi yayi watsi da dukkan wanda ba Allah madaukaki ba wannan shi ake cewa hanif rabi'atu kama ko sifa ta hudu annahu ma kana min al-mushriki bai kasance ba daga mushrikai ai lisihati ikhlasi saboda ingancin yin shi dan Allah saboda ingancin ikhlasin shi wa kamali sidiqihi da kamala ta gaske wannan tashi wa bu'dihi an shirk da watsi da shirka nan ma malam yayi ta'liqi qala qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah fi miftahu dar as-sa'ada ya fadi a cikin littafin shi miftahu daris sa'ada mabudin gidan jin dadi shine aljanna fi wajhi min fadl ilm a cikin fuska ta al'amarin falala ta ilimi yace innahu inna allaha athna ala ibrahim khalilihi Allah madaukaki ya yabi ibrahim alayhi salam badadan shi bi qawlihi da fadan shi dace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikeen قال الآية فهذه أربعة أنواع من الثناء yace wannan dangogi ne guda hudu na yabo iftatahaha bi annahu umma ya fara bude wannan dangi dangogi na yabo da cewa annabi Ibrahim umma ne jagora ne wa huwa alqudwa alladhi yu'tammu bi shine jagoran da ake koyami da shi ake kwaikwayen shi ake bin shi qala ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'ud wanda rahma wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ke cewa al'ummatu anan al'umman nan almuallimu lil khair wanda yake koyawa mutane alkhairi kuma babu alkhairin da yahi tauhidi duk abin da zaka bada na alkhairi ka koya shi bai kai ba bai kai ba tauhidi na'am qala wa hiya fi'latun bi dhammil fa wa iya zuwa da cikin babi na fi'ila da za a wafa donma na ummakin nan fi'ila ummatun minal itimam kalkudwa ya zo ne daga jabi itimamu kwaikwayo da biyayya kamar yadda zai zo da lafazi alkudwa jagoranci wahuwar ladhi yuqtada bihi kuma shine wanda ake kwaikwayon shi ake koyami da shi والفرق بين الأمة والإمام bambancin tsakanin lafazi na umma da imam min wajhaini ya samu ne daga bangare guda biyu ahaduhuma anna al-imam kullu ma yu'tammu bihi sawa'un kana bi qasdihi wa shu'urihi aw la shugaba shine wanda ake kwaikwayon shi ake koyami da shi wannan kwaikwayo ya kasance da san shi ne da ninin shi ne kuma da san ana mai wannan kwaikwayon ko kuma a'a wa minhu summiyat tariq imaman kuma daga wannan lafazi ne aka sanya wa hanya aka ce imam ne jagora domin tana ta yadda mutum ta kai shi inda yake so na'am ka kaulihi ta'ala kamar fada Allah madaukaki da yace wa in kana ashabul aikati la zalimi na'am menene ne wuce fantaqamna minhum wa innahum labi imamin mubin nan nan sai kawo da lafazi la bi imamin mubin ai bi tariqin wadih kenan ya kasance minhum fantaqamna minhum sai muka musu intiqami muka sakauta musu da laihin da suka yi minhum fantaqamna minhum daga cikin su wa innahuma lalle su guda bi la imamin mubin kenan tafarki ne abi tariqin suna kan hanya wadda ta zamanto bayyananna wadihun la yakhfa ala saliki hanyar da bata koyewa ga wanda ya bita bata rabuwa wala yusamma tariqu umma kuma ba a cewa hanya a ce mata jagora a ce ba a faɗinta da lafazi a ce mata umma sai dai a ce mene imam asani fuska ta biyu annal ummata fihi ziyadatu ma'ana umman nan ta kumshi dadin wata ma'ana daban wadda babu ita a cikin ta a cikin imam wa huwa alladhi jama'a sifatil kamal fil ilmi wal amal ba a cewa mutum umma sai ya tattara sufofi na kamala guda biyu na ilimi da aiki ina mutumin da ya zama to iya ilimi baya aiki ba a ce mai umma in kuma iya aiki babu ilimi hannu ba a ce mai umma domin jagoranci baya kasancewa na kwarai sai da wannan abu sai da aiki da ilimi wa huwa alladhi baqiya fiha fardan wahda kuma shine ya tsaya a cikin wannan umma shi kadai wa huwa aljami'u li khisali tafarraqat fi ghairihi shine ya tattaro sifofin da ta daidaitu ga wani shi wani za ka same shi da waccan sifa ta ilimi wani ka same shi da aiki babu ilimi wani ka same shi da ilimi babu aiki shi kuma sai zamanto wannan ta haɗu a cikin shi gaba ɗaya faka annahu bayana ghairuhu ghairahu bishtima'ihima bishtima'iha fi kenan sai ya bambantar da kanshi ga wani da haɗuwar wannan sifofi guda biyu watafarruqaha aw adamiha fi ghairi kuma da rishinta a wani shi wa lafzul umma yush'ar bi hadha al ma'na yush'ir bi hadha al ma'na lima fihi min al mim al mudha'afa ad-dalata 'ala ad-damm bi makhrajiha wa takririha yace al umma kinna yush'ir bi hadha al ma'na na nuni da wannan ma'ana lima fihi min al mim na abin da ke cikin wannan lafazi na mim al mudha'afa wadda aka lillinka ta mudha'afa wadda aka lillinka ta umma addalatu ala dham wadda ta yi nuni akan dhamma bi makhrajiha daga muftata wa takririha da mammaida ta da akai wa kadhalika dhammu awwalihi kuma hallo farkon lafazin wannan aka mai dhamma umma na'am فإن الضمة فإن الضمة من الواو domin damma ta zo daga wawu ne wa makhrajuha fi yadummu fa yadummu inda nutq biha kina muftashi kuma ana gama shi a lokacin da ake furici da ita wa ata bi ta'idalati ala alwahda kal ghurfa kuma hallawi aka zo da ta bayanta wadda take noni ga abin abu kadaitaka kal gurfati wal luqma kamar misali daki kuma ko loma wa minhu al hadith na daga irin wannan lafazi hadisi da yazo inna zaidan min amr bin nuf bin nufail inna zaidan bin amr bin nufail yub'ath yawm al qiyamati ummatan wahida ngadi ko ina amr bin zaid dan amr dan nufail za a tada shi a ranar kiyama umma واحدة شي كدي نعم فالضم والاجتماع لازم لمعنى أمة kenan damma sai ta tattaro ma'ana wadda take tare bata haɗu bata rabuwa da al'umma wa minhu summiyatul ummatu allati hiya ahadul umam kai abdul wa minhu summiyatul umma dalila haka aka sanyawa al'umma allati min ahadil umam wadda ta zamanto ɗaiɗaiku ne na al'ummomi li'annahumun nasu almujtami'una ala dinin wahid domin su ne mutane wanda suka tattaru a bisa addini guda au fi asirin wahid ko kuma a zamani guda a sani ƙauluhu ƙanitan kinan malam iya bayanin fassara nan ta wannan aya ƙanitan ƙalibin mas'ud abdullahi ɗan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a ƙarshe ce alƙanitu almuti'u shine wanda yake biyayya ga Allah madaukaki wal qunutu yufassar bi ashiya'in kullaha tarji'u kullaha tarji'u ila dawami ta'a ana fassara ta da abubuwa da yawa wanda dukkan su suna komawa ne ya zuwa dawwama ga da'a ga Allah madaukaki asalisu sifata abu na uku qauluhu hanifan wal hanifu al muqbil ala Allah shine wanda yake fuskanta zuwa ga Allah madaukaki wa yalzamu min hadha al ma'ana mailuhu amma siwa kuma sai ya tilastar da wannan ma'ana karkacewa wanda ba shi ba fal mailu lazimun ma'ana al hanif kenan sai zamanto karkatar wannan ya lazimci ma'ana ma'ana hanifkin ne la annahu mawdu'u mawdu'uhu lughatan ba wai dan an ce wannan an ajje shi ba ga ma'anar shi a lugance a'a idan ka ce hanif to dole ne ka karkace ga abinda ya zamanto shirka ne na'am rabi'u abu na hudu qawluhu shakiran li'an'umi wa shukru li ni'am mabniyun ala thalathati arkan kuma na daga cikin sifar shi mutum ne mai godiya ga ni'imomin da Allah madaukaki ya mishi wa shukru lin ni'ami godiya ga ni'imomi mabniyun ala thalathati arkan ya sun ginu ya ginu ne akan rukunai guda uku al iqraru bin ni'ma yarda da wannan ni'ima da Allah mutum ya ma mutum domin so tare Allah sai wa mutum ya ni'ima sai ga kamar ba ni'ima bace ba bayya ma lura da cewa wannan ni'ima ce kuma a yawa wannan ni'imomi suna da yawa sai radda ta tabu ko mutun ya rasa ta a lokacin nan yake sanin lalle wannan ni'ima ce Allah madaukake mishi to yarda da wannan ni'ima wa idafatiha ila almun'im abu nabi kuma ka dangana ta yi zuwa wanda ya ma ni'iman nan kad ka dangana ta yi zuwa wani idan ba haka ba to kai ishrak kai shirka da Allah madaukake wa sarfuha fi mardatihi kuma ka awaitar da wannan ni'ima ya zuwa neman yarda Allah maɗaukaki, ka aiwaitar da ita ya zuwa abin da Allah maɗaukaki zai yarda da kai, ka samu yarda Allah, wal amalu fiha bima yajibu kuma da aiki a cikin wannan ni'ima da abin da ya zama to wajibi. Fala yakunu al-abdu shakiran illa bi hadhihi as-salat. Kinan bawa bayya kasancewa mai godiya sai in wannan abubuwa guda uku sun tabbata. Yarda da ni'ima raba ta zuwa ga wanda ya ni'ima sannan kuma karkatar da wannan ni'ima ya zuwa ga neman yarda Allah maɗaukaki da aiki da abin da ta kumsa mun gane ko a lokacin nan ne mutum zai ce ya godewa Allah maɗaukaki idan sai zaman to godiya ba kawai a baki ba take kawai ka ce na godewa Allah a'a sai gambar jiki su ma sun aikata sun yi wa Allah maɗaukaki biyayya akan wannan wanda ya musu wannan ya halicce su wal maqsudu munha anan annahu subhanahu madaha khalilahu bi arba'i sifat cewa wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya daukaka shine Allah ya yabi badadan shi annabi Ibrahim alayhi salam da sifofi guda hudu kulluha kulliha tarji'u ila al-ilmi wal amal bi mujibihi wa ta'limihi wa nashrihi dukkan wannan sifofi guda hudu suna komawa ne zuwa ga ilimi da aiki da abin da yake wajabtar da shi wa ta'limihi da karantar da wannan ilimi wa nashrihi da yada shi da daidaita shi fa'adal al-kamalul kulli ila al-ilm sai zamanto dukkan kamala ta komo ya zuwa ilimi wal amal bi mawjibihi da ilimi da abin da ya kumsa wa da'watul khalqi ilayhi kuma da kiran mutane ya zuwa ga wannan ilimi نعم قال في قرة العيون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يمده الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إماما الحنفاء وان زمان توشيني شقبان وان سككركة وشركة بتبرئته من المشركين لتوا ياكب تبدشي دقى مشركي ومن اليهود والنصرانية والمجوسية ya kubutar da shi daga yahudanci da kiristanci da majusanci wal ummatu huwa al imam alladhi yuqtada bi kina al umma shine shugaba wanda ake koye mai da shi wal qanitu huwa al khadi' al muti khashi' al muti shine wanda ya zama to mai tsoro a cikin bauta da yake wa Allah madaukaki al muti mai biyayya domin al khawf al khushu' ya zuwa cikin bauta amma alkhawfu shi kuma iya zuwa cikin bauta kuma da wani bauta na'am almunharif qasdan an shirk wanda yake karkacewa da munuwa da yarda shi da munuwa daga shirka ila tauhid ya zuwa tauhidi wali hadha qala dalila haka Allah madaukaki yace walam yakun minal mushrikin ya kasance ba daga mushrikai wa qala mujahid kana ibrahim ummatan ay mu'minan wahda kenan ibrahim alayhi salam ya kasance al'umma ana nihi mumini shi kadai wa nas kulluhum id zaka kuffar kuma mutane a wannan lokaci dukkan su kafirai ne qultu wa kalamul qawlaini haqq kilal qawlaini afwan wa kilal qawlaini haqqun magana wannan guda biyu kowace gaskiya ce ya kasance jagora kuma ya kasance wanda ya imani ne shi kadai a lokacin da kahin sauran mutane su yi imani da shi faqad kana al-khalil alayhi salam kadhalik annabi ibrahim alayhi salam ya kasance haka nan ne wa qawlu mujahid wallahu a'lam magana imam mujahid kuma Allah shi ne masani lima kana al-khalil lamma kana al-khalil kadhalika fi fi ibtida'i da'watihi wa nubuwwatihi wa risalatihi fa maddahahu Allah ta'ala bitabri'atihi min al-mushriki lokacin da annabi Ibrahim alaihissalam ya kasance a farkon kiran shi na musulunci kiraye zuwa tauhidi da annabci da Allah madaukaki ya bashi da manzanci da Allah madaukaki ya bashi fa madahahu Allah ta'ala bitabri'atihi min al-mushriki sai Allah madaukaki ya yabe shi da kubutar da shi daga mushrikai kama qala ta'ala wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لقو... لأم... إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إن الله مدوكك يتي واذكر كتنا اذكر إذ كتنا مزالة صلى الله عليه وسلم في الكتاب أتكين للتاه إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا نبيا للي النبي إبراهيم يا كسنتمي يوم قسكة سواني نبيا يا كسنتمي النبي idh qala li abihi ka tuna lokacin da ya ce wa mahaifin shi ya abati ya kai mahaifina lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsuru dan me kake bautawa abinda bayya ji idan ka mai magana bayya sauraron ka wala yubsiru gashi ido abu da kurukuru amma bayya gani wala yughni anka shay'a kuma bayya ma amfanin komai wal ayatu da sauran ayoyi na aya daga hamsin da arba'in da uku zuwa aya ta hamsin wa kauluhu da faɗar shi da ce wa inna min shi'atihi la ibrahima lalle na daga cikin wanda suke agaza mashi su taimaka mashi annabi ibrahim alaihissalam idan ja'a idan ja'a rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo wa ubangijin shi da zuciya wadda ta kubuta daga shirka tsabtataccen zuciya wal'ayat hakanan da ayoyi tun daga aya ta 85 zuwa 113 fa haza wallahu a'lam mala yace wannan kuma Allah shine mafi sani kana fi ibtida'i da'watihi alayhi salatu wassalam wannan ya kasance ne a farkon kiran shi zuwa ga addinin Allah wanda tsirayen Allah da mun su kara tabbata gare shi walam yakun idzaka ala alwajhi ala ala wajhi al-ardi muslimun ghayra a lokacin da a wannan lokaci babu wani musulmi a doron ƙasa kuma bayan shi wa bi zalika ja al hadis da wannan ne hadisi yazo wa qawluhu wa lam yakun min al mushrikin faqad faraqa al mushrikin bil qalbi wal lisan wal arkan domin ya rabu da mushrikai da zuciyar shi da halshen shi da rukunan shi kage ya zamanto kai ka ce bakka tare da wani amma kuma kana tare da su a halshe ko kuma a zuciya ka boye soyayya su ko kuma a gaban jikinka wa an ma kanu alaihi min ash-shirki billahi fi ibadatihi wa kassara al-asnama wa sabara ala ma asabahu fi dhatillah ya kasance yayi musu da abin da suka kasance akan shi na shirka da Allah madaukaki a cikin bautar shi kuma ya karya gumaka yayi hakuri da abin da ya same shi saboda zatin Allah madaukaki domin sun nuha su cutar da shi bal ma su cutar da shi Allah ya kare shi kuma sun ɗauke sun jewa cikin wuta wa hadha huwa tahqiqut tauhid wannan kuma shine tabbatar da tauhidi wa huwa asasud din tauhidin wannan shine gimshiki madogarin addini wa ra'suhu shine kanshi kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukake ce iz qala lahu rabbuhu aslim ka tuna lokacin da ubangijin shi yace mishi ka musulunta qala aslamtu li rabbil alamin yace tabbat na miƙa wuya ga Ubangijin talikai, wa an ta tajidu akthar man yaqulu la ilaha illallah kai kuma zaka samu mafi yawancin wanda suke cewa la ilaha illallah wa yad'i islama iya kirarin shi musulmi ne ya fa'alu shirka billahi fi ibadati ya aikata shirka da Allah a cikin bautar shi bi da'wati man la yadur wa la yanfa da roƙon wanda bayya cutarsuwa bayya amfanarsuwa min al-amwat na matattu wal ga'ibina da wanda bassa nan wattawagaita da wanda aka bauta musu ba, aka bauta musu wal jinn da aljanu wa ghairuhum da waninsu wa yuhibbuhum wa yuwalihim zaka same shi iya san su iya jibuntar su wa yakhafuhum wa yarjuhum iya tsoron su iya kwadayin su wa yunkiru ala man da'a ila ibadatillah kuma zaka same shi iya musu iya jayayya iya kiyayya da wanda ya kira abautawa Allah madaukaki wahdahu shi kadai wa tarki ibadati ma siwa da barin bautawa kuma bayan Allah wa yaz'umu anna zalika bid'atun wa dalala kuma ya yi ka kirari cewa wannan bid'a ce bata ne ba sai ka ga mutum iya kira zuwa tauhidi kai ka ce a wannan batacce ne bai ya san Allah bai ya san manzo subhanallah wa yu'adi man amila bihi kuma zai yi kiyayya da wanda ya aiki da tauhidi wa ahabbahu zai yi kiyayya da wanda ya so tauhidi wa ankara shirka kuma zai kiyayya da wanda ya yi musu da shirka wa abghadahu yayi fushi da shi wa ba'dhum zaka samu wa ba'dhum zaka samu wasun su la ya'udda at-tauhid ilman bayya lissafa tauhidi ilimi wala yaltafitu ilayhi li jahli ko waiwayawa ma bayya yi ya zuwa tauhidi bi wa adami mahabbatihi bayya san shi wallahu almusta'an Allah shine abun neman taimako ko dogaro faƙi mala ya ce ka lura nam a salisatu kuna tare ko a salisatu annahu kana hanifan rabi'atu nam annahu ma kana min al-mushrikin cewa bai kasance ba daga mushrikai wa bu'udihi nam taliki ne muka muka karanta tun da qultu malan yace yuwaddihu hadha abin da yake kawo haske ga wannan qauluhu ta'ala fada Allah madaukake da yace kad kana lakum uswatun kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'a tabbat jagoranci abu koyo ya kasance ga annabi ibrahim alayhi salam kuma da wanda suka yi imani tare da shi ai ala dinihi wanda suke kan addinin shi min ikhwanihi na ƴan uwan shi al-mursalin manzanni domin dukkan manzanni suna kan addini guda shine tauhidi sai dai shari'a ta bambanta shari'a wancan manzo da wancan ta bambanta amma kuma addini guda ne shine addini na tauhidi qali ibn jarir muhammad ibn jarir at-tabari wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إنه حكى النبي إبراهيم عليه السلام زال صلى الله عليه وسلم كتنا واذكر إذ إذا إذ تزو أكوي فيلي وندا أكي قدراوا أذكر iz ka tuna lokacin da qalu li qaumihim suka ce wa mutanansu inna bura'a minkum mu fa mun barranta daga gare ku mun kubuta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah mun kubuta hallau da abinda kuke bautawa kuma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha kuma kiyayya da adawa da kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada inda za ku bautawa wani Allah ku yi shirka to muha babu zancen soyayya kuma babu zancen kodo lokaci kiyayya ce da hushi hatta tu'minu billahi wahda ba za mu gushe a wannan hali ba har sai kun yi imani da Allah shi kadai illa qaula ibrahim sai kawai fada annabi ibrahim alayhi salam da ya fada wa mahaifin shi li abihi la astaghfiranna lak ya ce wallahi tabbat zan nema ma gafara wannan kuma annabi Ibrahim ya faɗi wannan magana ne gabanin Allah maɗaukaki ya hane shi ga nemawa kafirai gafara yace tabbat duk abin da kai zan yi kokari in nema ma gafara wajen Allah wa ma amliku laka min Allah min shay amma duk da haka wa ni bin mallak bin mallaka ma ba wani bin mallaki wani abu daga Allah maɗaukaki in na nema ma gafara Allah ya ga dama ya gafarta ma ba ni ba zan baka gafara Allah ne rabbana ya ubangijinmu alaika tawakkalna gare ka ne muka dogara akanka muka dogara Allah wa ilaika anabana kuma zuwa gare ka ne muka koma wa ilaikal masir kuma makoma da matattara na wajen ka ne Allah madaukaki zakara ta'ala alan an khalilihi alayhi salam annabi ibrahim Allah madaukaki ya ambata ga badadan shi ibrahim alayhi salam annahu qala li abihi azar ya faɗa wa mahaifin shi azara wa atazalukum wa ma ta'buduna min dunillah wa ad'u rabbi yake cewa wa a'tazilukum wallahi zan tabbat zan yi watsi da ku in kaurace muku wa ma tad'una min dunillah da abinda kuke roko ko kuke bautawa kuma bayan Allah madaukaki wa ad'u rabbi kuma ni zan kirayi ubangiji na zan bautawa ubangiji na har zuwa faɗar shi da yake falamma tazalahum wama ya'buduna min dunillah wa habana lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya bayan haka bayan ya kaurace musu da abin da suke bautawa kuma bayan Allah sai muka mai kyauta ta da ishaqa kuma muka biyo shi da yaqub alayhi salam jikan wa kullan kowanne daga cikin su ja'alna nabiyya sai muka sanya shi annabi ne fa hadha huwa tahqiqut tauhid malai ce wannan shine tabbatar da tauhidi wa huwa al-bara'atu min ash-shirki wa ahli shine watsi da shirka da ma'abutan shi wa i'tizaluhum da kaurace musu wal kufr bihim da kafirce musu wa adawatuhum wa bughduhum da musu adawa da kiyayya wallahu al-musta'an Allah shine abin taimako qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi al-aya wanda ya wallaha littafin nan ya faɗi a cikin wannan aya inna ibrahima kana umma lalle ibrahim alayhisalam ya kasance jagora ne li alla yastawhash saliku at-tariqa min qillati saliki to baka gani domin kadda wanda yabi wannan tafarki ya samu kawaici saboda karamcin mabiyanta ngane ko jan hankali ne kawai kakkaga kai dan ɗan kaɗan ne wanda kuke bin wannan tafarki kar ku samu kawaici akan haka nan Allah maɗaukaki ya ƙara zahowa ya tunatar da cewa wanda suka gabace ku su ma haka nan da suke haka annabi Ibrahim ya kasance alayhi salam qanitan lillah la lil muluki wala lit tujar al mutrafin ya kasance mutum ne mai karkata zuwa ga Allah maɗaukaki ga bauta ba ga sarakai ba kuma ba ga ƴan kasuwa ba wanda Allah maɗaukaki ya ba dukiya hanifan ay la yamilu yami yaminan wala shimalan bayya karkacewa ɓangaren dama ko ɓangaren hagu ta fi'ilil ulama'il maftunin kamar ayyan da malamai wanda aka fituninta da son duniya suke za ka ga mutum ya zo saboda ɗan abin duniya ya karkacewa gaskiya ga gaskiya ƙarara ya yi bayaninta sai ya kasa kuma ya karkata akan abin da ya zama tokarya wala mai kuminal mushirki bai kasance ba daga mushirikai khilafan liman kathara sawadahum sabanin wanda taron su yayi yawa wa za'ama annahu minal muslimin kuma yayi zaton cewa na daga cikin musulmi wa qad rawa ibn abi hatim imam ibn abi hatim ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas fi qawlihi ta'ala a cikin fada Allah madaukaki da yace inna ibrahima kana umma ala islam kinan ya kasance jagora ne a bisa musulunci walam yakun fi zamanihi ahadun ala islam ghairu kuma babu wani wanda ya kasance musulmi ne a zamanin shi ba kuma bayan shi kenan a lokacin da ya faɗi wannan magana babu musulmi sai shi qultu wala munafatu baina hadha wa baina ma taqaddama kuma babu cin karo da a wannan magana da abin da ya gabata min annahu kana imaman kan cewa ya kasance jagora ne yuqtada bihi fil khair wanda ake koyami da shi kwaikwayon shi a cikin alkhairi ina ga babu wannan ya tsaya abin da muka wade daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
gaskiya an sha karam